الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasi da muke gabatarwa na taujih na ilmul qira'at al mutawatira wani lokaci hatta ashadha wa alaqatuhu bil ulum al lughawiyyah wa shar'iyya wanda wannan shine majalisin mu ko darasin mu ko zaman mu na 32 muna cikin suratun nisa muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi akan ta aya ta sha uku ne da ta sha hudu a cikin suratun nisa inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to tilka hududullah waɗancan dokoki ne na Allah ko iyakoki na Allah an gane ko tunda doka tana da iyaka ba a son ka ƙetara an gane ko ma'ana waɗancan bayanai ko ka ce tilka duk bayanan da sun ka faro tun daga suratun nisa'i daga ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida ko ka ce a ishara tana koma zuwa ga tun daga zancen gado da an ka fara to sai Allah ce wa man yuti illaha wa rasulahu duk wanda ma Allah da'a asalin yuti akwai ya'un amma saboda yuti fi'ili ne wanda yake majzumi saboda yana matsayin fi'ili na abin nan fi'ilu shart to ya'un tana da sukuni ainun na da sukuni sai an ka shahe ya'un to kuma ainun tana da sukuni yuti Allah lamun tana da sukuni ta ismul jalala وإن ساكنان التقيا فاكسر ما سبق وإن يكن لينا فحذفه أحق تند عين نادى سكوني لام نادى سكوني غالبي العربي نهركم سي أمي كسرة سي أنك تي ومن يطع الله don da yake wani lokaci ana gwamma wani lokaci kuma ana yin kasra to almuhimmu wa man yuti Allah wanda ya ma Allah da'a wa rasulahu da manzonsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga sunna ta shigo kenan an gane ko yudkhilhu jannatin imam nafi almadani da imam abu ja'far almadani sun zan almadani yani kenan da imam ibnu amir ad-dimashqi sun karanta nudkhilhu za mu shigar da shi sauran kuma sun karanta yudkhilhu Allah zai shigar da shi mun gane ko to Allah zai shigar da shi ko nudkhilhu nan bil khitab musu Allah za mu sanya shi annunu lit-ta'zim wa laysa lit-ta'addud an gane ko yawwa sai Allah subhanahu wa ta'ala zai ce za mu sanya shi jannatin ko al jannatin aljanna to na ai mutum guda ake magana amma man nan tana nuhin jam'i shi sace jannatin domin ba a sanya mutum cikin aljanna daban-daban saboda man tana nuhin jam'i an gane ko to jannatin aljanna wanda mun ce manyan su guda hudu ne waliman khafa maqama rabbih jannatan wa min dunihima jannatan sai dai kuma darajojin su sun kai kusan daraja 100 sannan duk yadda aya ta alkur'ani ka karanta sama za ka ƙara yi kayan ka cika darajar nan ɗari ka ƙara karatun alkur'ani to tajrimin tahti hal anhar wanda ƙoramu suke gudana ƙarƙashin ta ita aljannat ko ka tace tahta ashjariha ko kuma ƙarƙashin yan aljanna dama su suna cikin benayen aljanna to kenan da an ce tahta qusuriha tunda su suna saman benayen kenan ruwan suna bin ƙarƙashin benayen da kuma ƙarƙashin yan aljanna an gane ko yawa ko kuma karkashin ƙasa aljanna tunda tana yawa ƙasa aljanna ba ɗaya ce da ta duniya ba tunda ta duniya in ruwa sun shiga karkashin ta ba a ganin su sai ce tajrimin tahti hal anharu quramu suna gudana su ne Allah ya bayani a cikin suratu Muhammad ko suratul Qitan fiha anharun min ma'in ghairi asin wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'amuhu wa anharun min khamrin ladhatin lisharibin wa anharun min min asalin musaffa sai Allah ya ce to khalidina fiha suna waɗanda anka kaddarawa dawwama a cikin ta wa zalikal fawzul azim wannan shi ne rabo mai girma daga faza ya fuzo fauzan shi ko azim yana matsayin sifa mushabbiha daga azuma ya azumu fa huwa azimun mislu karuma ya krumu fa huwa karimun yana da ya samu rabo mai girma to sai Allah ce wa man ya'si Allah wanda ya saba ma Allah wa rasulahu kuma ya saba manzansa kaga wanda ya saba ma sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ya ta'adda hududahu ya ketare iyakokin Allah yudkhilhu naran khalidan fiha Allah zai sanya shi a cikin wuta yana wanda an ka kaddara ma dawoma a cikin ta Allah kai mu da tsari an gane ko yawwa sannan imamu Nafi' da imamu Abu Ja'far sun zan madaniyani tunda imamu Ja'far Abu Ja'far madanina imamu Nafi' madanina sai su zan al-madaniyani sannan kuma da ibnu amir sun karanta nudkhilhu naran khalidan fiha da mu shigar da shi wuta yana mai abin da wuma a cikin ta walahu azabun muhin yana da azaba wadda take wato mai radadi ta walakantarwa kenan Allah kai mu da tsari azaba ta walakantarwa ita ce muhin mun gane ko yawwa to idan muka zo zamu yi taujihin waɗannan qira'o'in yudkhilhu da nudkhilhu a wurare guda biyu an gane ko cikin taujihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 100 ta safha ta 96 sun kace to qira'a da ta karanta yudkhilhu an gane ko sai da manto an kafa mata hujja da siyaki an gane ko tunda ya ce wa man yuti'illaha kaga ana bada labarin wanda ya ma Allah da abi uslubil ghaiba ne sai an kace yudkhilhu yudkhilhu Allah zai shigar da shi Allah zai shigar da shi kina Allahu yudkhilhu Allahu yudkhilhu ko ko yudkhilhu huwa ai Allah ba sani ko mun fahimta ba kenan wannan siyaki yana nuna siyakin ghaiba ne ba sani ko mun fahimta ba to madalla to idan mun ka hankalta ma ita ko qira'a da tace nudkhilhu nudkhilhu annunu litta'zim sai da manto akwai iltifati a cikin ta ma'ana da yace man yuti illaha wa rasulahu da yace nudkhilhu kamar saboda masu imani bushara za a yi musu an gane ko to sai an kace nudkhil wato nudkhilhu jannatin saboda kamar bushara tana bukata ai magana da kai kai tsaye sannan da an kazo wajen yan wuta wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu nudkhilhu har yanzu a qira'a ta Nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir za mu saka shi wuta saboda shiga cikin wuta abu ne mai bada tsoro to sai kuma an kai magana da su kai tsaye ba sani ko muna fahimta kama ko ko can labari ake basuwa nan kuma manzo yana gaya musu Allah ya ce za mu sanya ku aljanna ku yan aljanna tun da yana magana da yan aljanna suna ganin shi musulmi kenan sannan kuma yana magana da yan wuta kafirai yana ce musu Allah ya ce za a sanya ku wuta don Allah ba jin tsoron su yake yi ba tunda idan kana magana da mutum baya nan gara kai magana da shi yana nan gaba da gaba ko eh abinda wasu suke ce ma an yi magana gemi da gemi kenan magana da cizawa kenan to amma wani gemin fa ba hau gemin kwarai na ba Allah ya sauka an dai aza shi na amma ba don a yi sunna ba don a ci amana ne ko a yi zalunci wani kuma gemi na yahuda na sun ka aza abin su kaga kaga ko giya ana iya sha da shi a america sai kaga mutum da kasashen turai da gemu kuma ya sa dan kunne to kaga wannan gemi ina ina da shi a nan kafin mu wuce za mu fitar da matsala ta luga guda da ta kuma balaga guda ta luga shine da Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasulahu an gane ko sai ce mi yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu sai ce khalidina fiha bai ce khalidan fiha ba saboda man in shartiyya ce ko ismul mawsul ma duka dai tufidul umum tana nuna abin ya hade kowa da kowa ban sani ko mun fahimta ba ya game kowa da kowa kenan man tana iya zamantowa jam'i kamar da Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bimu'minin bai ce wa ma huwa bimu'minin ba amma a wajen kafirai sai ce wa man ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu sai ce yudkhilhu naran sace ko nudkhilhu sabanin qira'at da mun kai bayani khalidan fiha bai ce khalidina fiha ba dan ka gane a lugha nan ya hankalta ma lafazi anabiyu man lafazin shi na mufrad ne ma'ana yana iya daukan mutum daya ma'anar shi kuma jam'i ta ita ya hankalta ma can a aya ta farko ce khalidina fiha mun gane wannan da ke ko mu gane ba to abu na biyu wanda za mu karawa waɗansu malaman balaga sun kace masu imani mutane ne masu kima a wajen Allah shi yasa ce khalidina ya yi musu amfani da jam'i don saboda nuna girmamawa gare su an gane ko su kuma yan wuta ba mutane ne masu kima ba shi yasa bai dace musu amfani da jam'i sai ce khalidan fiha mun gane ko in ka diba cikin tafsir na Imam Sa'di Taysirul Karim Rahman fi tafsir Kalam al-Mannan Sa'di yake cewa wato waɗannan ayoyin akwai raddi ga khawarij a cikin su raddi a khawarij Allah ce wanda ya yi imani wa man yuti illaha wa rasulahu ko wanda ya ma Allah da'a ya manzo da'a kidan wanda kaga an same shi wurin da'a duk da yake mutum na iya zunubai ya tuba to an ce shi dan aljanna shi ko man ya asu illaha wanda ya butulce ma Allah ya kafirce shi ko dan dan wuta to wanda ya imani ya aikata sabo shi ko ya za a yi dishi kaga su khawarij in ka aikata kaba'ira sai su kafirtar da kai su kuma mu'tazila su ce ba ba a ce ma kafiri ba a ce ma mumini amma in ka mutu baka tuba wuta zaka kaga dai har yanzu ana ittan su kuma khawarij sun kafirtar da kai balantana in ka mutu to sai sa'ad ya ce nan Allah ya ce wanda wanda ya da'a yayi imani yayi aiki na gari dan aljanna wanda yayi mummuna aiki ya kafirce dan wuta ne to wanda yayi imani kuma ya aikata aiki wanda yake mummuna ya za a yi da shi to nan kina akwai raddi ga khawarij wanda yake nuna cewa idan an ka ce in Allah ya ga dama sai ya gafarta maka in kuma Allah ya ga dama ka ba irkin sai ya kai ka wuta tunda ka saba mishi amma kana da imani daga baya kuma ya kai ka aljanna tunda kana da kana da bangare na da'a kana da bangare na ni na sabo wannan shine abin da ya kamata su khawarij su gane kuma ba su gane ba ba wanda har ya kawo magana ta in ba manta ba ta ibnul qayyim cewa kamar su abubuwa da Allah halitta ya halitta musu asbab da mi da mawani yanzu kaga kamar rashin a jikin dan adam ai da Allah ya halicce ka kana iya kai rashin lafiya ko ba ka nan bane to amma idan ka sha magani maganin nan sai shi yawwa to kaga kenan ashe yanzu mutumin da yake da rayuwa an gane ko abubuwa suna tunkuɗa juna ne imani ai an san ƙarfi gare shi can wajen ayawa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam nan ya kama magana ibnul qayyim magana cewa da bayani ita ko anan waman abin nan sai ka hada su guda biyu ibnul qayyim ya kawo wannan ma'ana abubuwa daidai karin su da imani shi asalin shi ai sako bai goge imani to kenan yanzu daidai yadda kake bin Allah daidai da yake tunkuɗe sakon naka ba sani ko mun fahimta ba tunda asbabu ne abubuwa haka suke tafiya mun gane ko yawwa don haka magana khawarij da ta mu'tazila kuskure na wallahu ta'ala a'lam ayat da zamu je gaba kanta aya ta goma sha biyar zuwa ta sha shidda Allah ce to wallati ya atina alfahishata min nisaikum matan da sun ka zo da alfasha daga cikin matanku ku musulmi fastashidu alaihinna arba'atan minkum ku kafa musu shaidu hudu wadansu malamai sun ka ce maza kenan domin daga uku zuwa goma in an ka kawo ta'un yana nuna maza kenan in kuma ba a kawo ta'un ba ya koma mata ka ji bambancin larabci sai ka ce salasatu nisa'in wa salasu rijalin Allah ce sakharaha alaihim sab'a layalin wa samaniyata ayyamin kaga layalin da zaman to jam'i ne na laila an gane ko sai ce sab'a layalin wa samaniyata ayyamin al yawmu shi kuma ne muzakkar ne sai ce wa samaniyata ayyamin bai ce samaniya ayyamin ba mun gane ko to malamai da wannan sun kai istinbatin cewa kenan maza su ne ke shaidu na zina duk da ke suna ganin a'a yan an samu namiji uku da mace biyu suna iya shaidu to fastashidu ku ce ku kafa shaidu fa in shahidu in sun kai shaidu fa amsikuhunna fil buyuti an gane ko imam wato abu amr ibn al-ala al-basri da imam yaqub al-basri da imam abu ja'far al-madani da warsh an gane ko wanda rawi ne na nafi' da kuma hafs wanda shi kuma rawi ne na asim sun karanta fil buyuti ku rike su a cikin gidan daji sauran sun karanta fil biyuti a gidan daji duk babu dai wani bambanci wajen fassara illa dai kawai sabani ne na lugha to hatta ya tawaffahunna al-maut har sai mutuwa ta kashe su an gane ko to ba mutuwa ke kashewa ba Allah shi yake kashewa Allahu ya tawaffa al-anfusa hina mautiha to wani wuri kuma Allah ya ce mala'ikin mutuwa shine ke dokar rai kul ya tawaffakum malakul maut alladhi wakkila bikum wani wuri kuma ya ce mala'iku ne suke dokar rai hatta idza jaa ahadakumul maut tawaffathu rusuluna وهم لا يفرطون حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم أتيان عراف قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله على أي حال nan hatta ya wato da anka ce Allah shi yake dokar rai tabbas shi yake dokar rai da anka ce mala'ikin mutuwa shi yake dokar rai shi yake dokar rai don shi Allah sa jagora da anka ce akwai mala'iku suna dokar rai a'a akwai waɗanda suke kawo mishi wajen dokar rai wannan iya cewa to ya anka yi in su sun rarraba to shi ko shi da an jagora kaka za a yi sai a ce ya sanya wakilci a wani wuri ko kuma a'a dan adam Allah ya bashi ilimin da zai yin abin da zai halarci dubban gidaje a lokaci daya kamar TV mutumin da ke magana gidan TV amma gidan nawa ake kallon shi musamman gidan TV na duniya ne to dan adam ya samu ga fahimta zai samu abin da zai iya halarta wurare daban-daban ballantana Allah subhanahu wataala magana ta kadi to hatta ya tawaffahunna al-maut har mutuwa ta kashe su an gane ko kenan har sai adadin su na mutu na lokaci ya cika domin tawaffi shine ka cika kwanakinka an gane ko kana ita hatta ya tawaffahunna Allah an gane ko ko hatta ya tawaffahunna malakul maut ko hatta ta tawaffathumul mala'ika to aw yaj'al Allahu lahunna sabila ko Allah ya sanya musu hanya an gane ko to kenan nan wadan sun kace ga aya an shafe ta da hukuncin mi da hukunci na wato abin da tunda an ce Allah zai sanya musu hanya mafita kenan a cikin suratul nur sai Allah ya ce az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda to wannan ita ce sabilan waɗansu malamai sun ka ce a'a ba shahi shi na an kai ba dama hukuncin tun harko an haɗu cewa an yi mai ƙaidi wato hatta ya tawaffa hunnal maut au ya ja'ala Allah au au hatta ya ja'ala Allah lahun sabila kina hukuncin dama mughayyan ne yana da iyaka wanda za a abin nan amma shi kan shi nasku ai shi ma mughayya ne abu ne wanda an sanya mishi lokaci da lokacin shi ya kare sai dai wanga an haɗa muku cewa tana yi wa Allah ya canza shi sauran kuma ba a gaya muku ba to amma wani lokaci za a canza ai ba a gaya muku ba Allah ne ya ga dama ya canza shi to nan kenan can farkon musulunci babu buloli daga baya aka zo da buloli ɗari idan mutum bai taɓa yin aure ba mace budurwa ba taɓa aure ba sannan kuma idan mutum ya yi aure za a yi masa za a jefe shi da sharaɗi auren in ya shiga da matar shi ba wai kawai an ɗaura auren ba domin akwai shurutul ihsan ita ma miji in ya taɓa shiga da ita an gane ko wanda suna daga cikin dokokin da kafirai suke sukan musulunci da su sai su ce to kai kajiya an ce a kashi to dalili kuma sai a ce to ai an ce musulunci sauki gare to nan ina sauki shi sai a ce a ku ne ba ku ganin saukin ta an ka ce manan sakh min ayatin aw nusiha na ati bi khairin minha aw mithliha da ba a ce ayi duka ba ba a ce a kashe ba kuma an ce a kashe sai ce to ina na saukin yake a'a na ati bi khairin minha ko ta fuskar a sauƙaƙa muku ko ko abin da zai gadar da alkhairi a cikin al'umma idan aka bar masu aure suna zina to kenan an bata al'umma gaba daya da a bari waɗansu ƴan tsiraru su bata al'umma gara a ƙari da su kuma ba wai musulunci da yana yake wannan ba gwamnatoci da dama suna kashe ƴan tawayen su a duniya ƙwarori ne da sun ka yadda su zauna lafiya sai sun abin nan ai gwamnatin duniya kashe su suke waye musu magana mun gane wannan sannan su kansu in an yi musu haddi haddi zai tsarkake su kaga shikenan khairin kenan da sun zama na duniya sun ci gaba da zina karshen ta su ƙara lalacewa ko su kafirta amma an kai musu an ka kashe su in sun taba aure kaga shikenan sun huta an yi tathhirkin su in kuma wanda ya taba nan an kai mai buloli sai su yi mai wa'azi shi yasa ma Allah ya ce in za a yi bulolin mutane su halarta wala yashhadu azabahuma ta'ifatun minal mu'minin ba sani ko mun fahimta ba yawwa to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazani ya'tiyani ha minkum waɗanda sun ka zo mata ita zina kenan minkum daga cikinku alfasha kenan fa'azuhuma ku cutar da su fi'ilul amr ne yufidul itlaq ya za a cutar da su ba a hadi ba wasu malamai suna ganin a'a za a yi musu alladabi tunda aya ta bace mutlaq dama siyagul itlaq a cikin usul fiqi shine wato abin nan fi'il al-fi'l يدل على الإطلاق da kuma annakira fi siyaqil amri ita ma tufidu al-itlaq to fa azuhuma dai ku cutar da su ma'ana ku danyi musu ladabi mun gane ko fa in taba wa aslaha in sun tuba suka kyautata aikin su kenan fa in taba ila Allah wa aslaha a'malahuma fa a'ridu anhuma ku kauda kai da gare su inna Allah kana tawwaban rahima Allah ya kasance tawwaban mai yawan karbar tuba siga ce ta fa'al rahiman Allah mai jinkai don haka idan mutum ya tuba shi kenan ba a ca ba a karɓar tuban mutum sai dai in tuban masu na yi wannan kuma wani sha'ani ne can daban to wallazani a cikin ilmul qira'at ina fata ana fahimta ta ibnu kasir ya karanta wallazani yayi tashdid ba sani ko mun fahimta ba a qira'a ta ibnu kasir to babu laihi wanda wannan tashdidi wata lugha ce ta larabawa shi yasa ibnu malik ya ce wa nunu in tushdad fala malama nunu ya shadda ta ba za a zarge ka ba to ina ma za a zarge mutum ga kira'a mutawatira ta ibnu kasir abu ya tabbata cikin qur'ani an gane ko ai babu zancen shi a zargi to waɗannan ayoyin da na abin idan mutum yana son ya gane su sai ya koma cikin tafasir na ayatul ahkam abubuwan da an kai sabani wajen idan an yi bulala ɗari kuma ana wato fitar da mutum daga gari a nisantar da shi daga gari to shin mace hukuncin ya shafe ta shi da ake da at-tahrib a bakuntar da mutum daga gari buli shine bako ko ko gidan kaso ne za a kai shi a daure shi har wani dan lokaci akwai maganganu da malamai suka tattauna wato akan su sannan shin ana hada jefewa da buloli 100 dan wasu malamai suna ganin mutumin da ya taba aure sai an yi mai bulala 100 sannan a jefe shi shin daga baya da farko ana bulala 100 ne a jefe daga baya aka shafe bulala ɗari ga su waɗanda suke masu aure sai a jefe su tunda ya an jefe shi kenan magana ta ƙare ka koma cikin ayatul ahkam karkashin waɗannan ayoyi za ka ga bayani sannan ita baiwa wasu malamai suna ganin in ta yi zina za a yi mata bulala in ba taɓa aure ba bulala hamsin in ta taɓa aure za a yi mata ɗari wasu kuma suna ganin a'a ko ta yi aure ko ba taɓa aure ba bulala hamsin ne saboda shi bawa dukiyan mai shi ce ba kisan shi ake son abin da an kashe shi kenan za a yi mai shi asara amma ana yin za a ladabtar da shi to bulala hamsin sun isa kenan an hankalta ba ma'ana uquba a yi musu uquba ba wai a kashe su ba kadiba cikin al-ahadith al-mushkila al-warida fi tafsir al-qur'an al-karim wajen karkashin wannan aya fa idza uhsinna ko ahsanna fa in atir bi fahishatin fa alaihin da nisfu ma ala al-muhsanati min al-adab ya faɗi bayanai masu yawa kwarai da gaske wallahu ta'ala a'lam ayat da za mu tashi a kanta ta gaba cikin taujihul qira'at aya ce ta wato sha tara a cikin suratu wato an-nisa inda Allah subhanahu wata'ala ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la yahillu lakum bai halatta ba gare ku an tarithun nisa'a ku gadi mata karhan cilas imamu hamza da kisa'i da khalaf sun karanta kurhan cilas an gane ko to sai malamai suka yi wato sabani akan me ake nufi da karhan da kurhan waɗansu malamai sun kace da karhan da kurhan duk ma'anar su ɗaya ina fata an fahimta yawwa shine wato wato tilastawa an gane ko amma waɗansu malamai sun kace a'a in an kace wato karhan yana nufin tilastasuwa sannan an kace kurhan yana nufin abinda mutum ya tilastar da kan shi an gari ko yawwa kana yin abu kana jin baka jin daɗi kenan dai sai zaman to karhan abinda wanda ya tilastar da ka kurhan kai na ka tilasta maka kanka sai ka yi shine waɗansu malamai suka bambanta tsakankanin su an gane ko kenan an tari sun nisa a karhan ku gadi mata tilas wala ta to mine ne ake nufi da gadar mata can da lokacin jahiliya idan mace mijinta ya mutu ƴan uwanta su suke gadonta ma'ana sai su gade shi game da ita su hana ta aure in ta ba su wani abu in tana da dukiya ko ta gade dukiya ta ba su wani abu shikenan sai su barta ta yi aure ko ko a mutum ya ce a to shi tun da dan uwa ne ya mutu wan shi ya mutu ai har da matan shi sun komo na shi Allah ce to ba ayin wahal wala ta'dhuluhunna Allah ce to kada ta'dhuluhunna hana su aure shine adl dama da jin al-mu'dilat abu ne wanda ke na da wahala sun ce daga al-adl na wato tsoka wanda take mai karfi cikin jikin dan adam wanda akwai tauri gare ta ita aka ce ma wato abin nan to wala ta'dhuluhunna kar ku hana su aure ku yi musu alalo in ji malam bahaushe shi nan malam bahaushe samu alalo wannan wakar yara suka yi alalo alalo ta bakaka wala ta'dhuluhunna kada ku yi musu alalo ku hana su aure kenan na an ka ce malamai nan Allah ya tashi daga bayani ga su waɗanda sun ka gade matan tunda in ka mutu ne ake gadar iyalinka sai Allah ce to wala ta'dhuruhunna sun ka ci nan al-khitab lil azwaj kada ku maza ku hana ma matan ku aure litazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ko ba ka nan bane dan ku tafi da sashen abin da kun ka basu muna ganewa mutun ya hana ma matar shi aure sai don in ta bashi wani abu kenan kaga nan technique ce yayi wani lokacin ba hana ta aure ba abinda ake nufi shi bai sakin ta taje ta yi aure amma shi sai shi barta a hannun shi shi bai sake ta ba kuma ya ci gaba da cutar da ita har ta nemi kanta to kaga wannan kamar ya hana ta aure ne tunda in ba ka son ta ka sake ta ta aure wanda take so amma kai ne baka so kuma sun kaga ci da ita sai ta matsu ta baka wani abu kenan kaga kai na ka sanya wannan matsala din sai Allah ce to illa an ya'tina bi fahishatin mubayyina sai in sun zo da alfasha mubayyina bayyananna ibnu kasir al-makki da shu'ba wanda yake rawi ne na asim sun karanta mubayyana ya an ce mubayyana sai in sun zo da alfasha mubayyana ismul fa'il ne wanda take bayyana cewa sun ketare iyakar shari'a ko kuma mu bayyana alfashan nan wadda take bayyanawa wato mu- alfasha wadda sun ka bayyana ta su matan tunda mu bayyana ismul maf'ul ne alfashar da sun ka bayyana ko kuma mu bayyana alfashar da take bayyana su matan sun ketare iyakar shari'a mun gane ko to irin wannan an yi muku sauki sai ku cutar da su don saboda mace ta ka kashe kuɗi tana son ta tsere musamman in mai kuɗi na ko san galibin tsohi in suna da kuɗi ko mulki ko manya-manyan malamai babu abin da suka so illa ƙananan yara to su ko waɗannan ba su zamanuwa ga mutum galibi don kana kasan malami da ya shiga ya tsufa mai kuɗi bai ganin ya tsufa mai mulki bai ganin ya tsufa to su ganin suka kore su shi ko al'ada ce ta dan adam yana ƙara tsuwa ne yana son rayuwa da ƙanana yanzu kaga mace in tana da kuɗi ko mijinta ya mutu ya bar mata kuɗi ko kuma hukace mai kuɗi ce ko babban ma'aikaciya ce ba sai kaga ma mijinta ta- in ma tana da aure ko ta kashe auren ta rinka mu'amala da ƙananan yara ko ko tana da auren nata kuma ta cigaba da mu'amala da ƙananan yara ko ta gina gida wanda za ta rinka kai matasa ko ko ta ɗauki ɗaki a hotel wanda ita ke biyan shi duk wata duk lokacin da ta ɗauki wani yaro ta je ta yi amfani da shi sai ta yi amfani da jinin shi tana ba shi 'yan kuɗi shi ko shi na ba 'yan 'yan matan shi to su kuma manyan masu kuɗi galibi in mutum girma ya kama shi galibi karamar yarinya za ta ba shi wahala saboda ba zai iya rayuwa irin tata ba sannan wani lokacin ba zai iya biya mata bukata ba shi zai sa ta kuma ta rinka sakin hanya ko ta nemi da za ta yi ta kashe shi don ta auri wanda take so amma an tilasta ta ne ko ko ta aure shi ne don ta kare da shi ta gari dukiyar su yi rayuwa da ita da gogan nata muna ganewa eh duka abubuwa ne wanda suke faruwa to nan da an ce sun zo da alfasha bayyananna abin da ya kamata mu gane shi ne cewa mace akwai lokacin da ita ce za ta ce za ta yi sanadiyar mutuwa a wuri kai ka kai sadaki amma an abin nan to shi yasa kamar yanzu a wannan zamanin da muke ciki sai a kai ma mace sadaki miliyan biyar sai a ce jikka hamsin sadaki miliyan hudu da jikka ɗari tara da hamsin an gane ko inda aka kashe abin nan ko ko a ce misali in naira ce dubu hamsin su ne sadaki miliyan eh, naira miliyan hudu da dubu dari eh, tara da hamsin su kuma su ne a kudin kaya to irin wannan aure idan aka yi shi matsala ake samu sai mace ta kashe aure in an ka zo jin shari'a ta ce jika hamsin ka kawo kuma su za a baka da su an kashe dama mutane to ya kamata malamai masu shari'a su yi hattara da wannan domin da ba dan auren ba da ba za ka ba da waɗannan kuɗaɗen ba kenan su ma suna ciki ko da ma ba a sa musu suna ko da an- ba su cikin sadaki to yana daga cikin wahalar da kai yi kakkashi ya kamata a biya ka in ba haka nan ba to ba za su yi zaman auren ba kuma iyaye in an fahimci mutum ya kai inda bai iya yarinya bukata to kenan ku da kun kada cikin zina amma akwai mutanen da sun tsufa kuma Allah ya ba su koshin lafiya wannan ba laifi bane sai ga mutum da shekara 70 ma ya yi wani yaro dan shekara 20 ko zarin biya wa mace bukatarta ana samu wata mace ne eh, ba zan faɗi abin nan ba miliyan 20 aka kama ta sadaki wani alhaji ya aure ta da ya aure ta ina ganin bayan sati ɗai ta ƙi auren aka buga aka yi sama aka yi ƙasa yanzu sai aka je wajen shari'a da aka zo wajen shari'a ta ce eh ta yadda za ta biya shi ta zo ta ɗauko jikka hamsin ta aji masu shari'a lahiya ta ce to da an ka kai mata sadaki nawa na an sadaki ni an ka shaida ma mutane an ka ce jikka hamsin ta ce to ga su kenan yanzu sauran kuɗin shi miliyan goma sha tara da ɗari tara da hamsin su ba su ciki ka dibi masu shari'a ba sai yanki da makasi da shari'a ba sai shi na sai aka kyale ta to shi ne zai yi da jikka hamsin ba a wuce sati biyu ba kawai sai gashi ta ɗau jirgi ta yi ƙasa amerika to allah kai mu da tsari to sai Allah ya subhanahu wata'ala ce to wa ashiruhunna bil ma'ruf su mata ku zamna da su zama wanda yake mai kyau an gane ko al ma'ruf ismul maf'ul ne wato daga arafa ya'rifu a- al ismul fa'il al arif ismul maf'ul al ma'ruf to wato shi na daga cikin abinda malaman usulul fiqh suke cewa ismul maf'ul yufidu al umum ya an ka ismul maf'ul ya shafi dukkan abu sai in an yi takhsisin shi kaga in ce al ma'lum duk abinda an ka sani ya shiga ciki al-ma'dum duk abinda babu shi al-ma'ruf duk abinda an ka sani ma'ana zamantakewa wanda kuke yi tsakankanin ku fa in karihtubuhunna Allah ce in kun ka kyamace mata fa asa an takrahu shay'an tana yiwa ku kyamace wani abu wa yaj'al Allahu fihi khairan kaseera Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin sa Khai- abubuwan da Allah ya kira khairan kaseeran daga nan kyaman macen da baka san irin alkhairin da yake tare da ita ba sai kuma hikma inda Allah ya ce yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kaseera abinda duk Allah ka ji ya ce alkhairi ne mai yawa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yafrik mu'minun mu'mina faraka yafrikuni fa'un ra'un kafun kada mumini ya kyamaci mumina hadisi ne cikin sahih muslim in kariha minha khulqun radiya minha khulqun akhar in ya kyamaci wani wata dabi'a wata dabi'a sai yadda da ita kuma galibin mata in suna da kyawu galibi suna tattare da hatsari akwai iskoki tare da su akwai sihiri tare da su akwai masu son a sako a aura akwai masu jiran ka mutu su aura suna kirari Allah kashe mijin mai kyawu a akwai shi mallan sannan ga uwarta ita ma in yan duniya ta tashi taho wake ba ni yanzu zai ma wulakanci ce shiga miki maganganun banza taho ki zamna ko ni da ban yi kyawun ki ba uban ki shi an na goma sha ɗaya ka ji magana ta ɓaci mace mai kyau galibi ta- tana tattare da hatsari kuma baka da aminci kanta don yana yawa tana fita wani wurare tana biyan bukatocinta musamman in baka biya mata bukatocinta kaga aiki ya same ka to shi ko mace in bata da kyawu wani lokaci sai ka iske galibi na muke zance fa ba ko ina ba zaka iske ta hela da bi ta he biyayya to wannan kyamar da kake mata yau da gobe da gobe akwai addini sai ka iske Allah ya sanya ma son ta kuma baka san ga wanda kake son ƴaƴan ita ta bijire maka ko ta tahi ko tana nan ƴaƴanta sai su lalace saboda ba ta yi maka biyayya muna ganewa to sai ka iske wa- kuma ita kake so da ƴaƴanta amma wagga wadda baka son sai ka iske ƴaƴanta su ne za su albarka to ka gani wa asa fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira da haka ai hattara kwarai da gaske kuma ana samun waɗanda su suna da kyawun amma duniya bata ruɗe su ba akwai matar da an yi an yi ta aure wani mai kuɗi mai kyawu ce ta ki auren masu kuɗi dan nemi talakata ta aure shi lahiya ta ce ita hin zama lahiya saboda gidajen masu kuɗi manya-manyan masu kuɗi da gidajen masu sarauta da masu 'yan siyasa masu babban matsayi da gidajen har manya-manyan malamai waɗanda wani lokaci ba su kama kansu ba sai ka iske gidajen su fitina ta yawa da cece kuci fitina ta yawa da cece kuci za a yi mawa ne kaza za a yi mawa ne kaza can a tashi tsaye a yi kaza to Allah ya kyauta to akwai aya guda wadda ita babu taujihul qira'at a cikin ta bayan wannan aya amma za mu yi kokari mu karanta ta sannan mu je aya ta gaba inda Allah subhanahu wataala ya ce wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin in kun yi niyyar ku mai da mace madadin wata mace ma'ana kana son ka saki mace don ka aure wata wa ataitum ihdahunna qintaran ka ba kuma ita wadda kake son can harko ka aure ta kuma kana son ka sake ta amma ka bata qintar qintar dukiya ce mai yawa a wancan lokaci ko yanzu kuma sai mu ce qintar kamar a ce ka bata biliyan daya malami bahu. Allah ce to in kana da niyyar kai kake son ka sake ta falata khudu minhu shay'a kaka karbe komi a ta'khudunahu shin za ku karbi wannan abin buhtanan ya zaman to kiran ƙarya wa isman mubina zunubi mai girma ka aure mace ka bata sadaki yanzu baka son ta ka cutar da ita sai ta baka sadakin ka kenan zaman da kai da ita na miji alhali sadakin ne ya halatta maka zauna tare da ita Allah ce wa kaifa ta'khudunahu ya za ku karbe shi wa qad afda ba'dukum ila ba'd sashen ku ya sadu da sashi jiki ya hadu da jiki an yi mas wa akhadna minkum mithaqan ghaliza sannan kuma su dake alƙawali mai karfi da gare ku tunda mace haramun ne ka taba jikinta haramun ne kai kallon ta na shawa haramun ne kai kwanciya da ita duk wannan sarakin shine halatta ma wadanga abubuwa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah kun halatta farjin su da kalimar Allah kuma kace kai zalunci kenan sunan Allah kai rena kenan muna gane wannan da kyau to wannan ba shi na nuna duk lokacin da ka tashi sakin mace ba kawai kai ta canza duk mai yawan sake saken mata ya canza zawwaka ake ci mishi zawwaq mala abdullahi fa'al ni daga zaka ya zuko ya dandana zawwaq mai dandanin mata zawwaqun nisa yake to galibin irin waɗannan mutane ko su su ɗauki ciwo saboda shi na ta auren mata daban-daban sai ya ɗauko mummunan ciwo musamman wanda ke auren budurwa da zaura dan in budare ne to galibi mutum da ya samu ciwo sai dai kuma yanzu budaren zamani waɗansu sunan budurwa ne amma gara wata zaura da su sai ka ɗauki ciwo ko kuma gidanka ƙarshe ya tarwace tarwace yadda zai yi saboda kana auren wannan ta haihe ɗa biyu ka sake ta wani mace da ta ɗauki ciki ya sake ta wani da ta aihu ɗai ya sake ta sai ga shi da ɗa sun kai arba'in ko wace mamman shi daban babu tarbiyya gidan ƙarshe sai zamanto ko kai sai waye zama gare ka a aihe waɗanda daga gidan su kashe ka yasa dole a yi hattara yawan yawan aure auren nan ba alkhairi ba ne an gane ko kuma in baka fahimci ɗabi'an mata ba wani biyu sai kai ta sake sake mata musamman in mata ka ta farko baka samu dacewa ba sai ka iske kai ta saki kai ka sa tsammanin zaka samu mace ne dai ɗari bisa ɗari a'a hankuri na za a yi wani da cizo akwai da an ɗaura aure sai a ce Allah ya bada zaman lahiya Allah ya bada zaman lahiya sai ya ce a'a Allah shi bada hankulin zama da juna eh to Allah ya kyauta almuhim waɗanda ayoyi da mun ka kawo sun nuna cewa ba a karɓar wani abu mace sai in ta zo sai Allah ce fala ta akhudhu minhu shay'a kaga wannan ta nuna ba a karɓar komi na kira ce fi siyaqin nafi tufidul umum to amma sai ayi taksisin ta da inda Allah ya ce wala ta'dhuluhunna litadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna illa an ya'ti bil fahshati mubayna ko tai sashi ko amshi sashin abin da sun ka karba kenan wani lokacin kana aika karbi sashi ko duka ma ya halatta da Allah ya ce cikin suratul baqara fa in khiftum alla yuqima hududallahi fala junaha alaihima fi mafsadat bih sai ayi al khul'u khul'i kenan asalin khul'u shine ka cire abu daga jikinka fakhla'na alaika an gari kusan kace khul'i kamar ta kana matsayin riga na ta cire ka to sai ta baka sadakin ka malamai sun kace ko ta baka sadakin ka in ta ce ba ta yi ko kuma in kaga dama ta baka sashi li tazhabu bi ba'd ma ataytumuhunna wasu malamai suka ce a in ma kace sai fiye da haka an gane ko to sai an baka fiye da haka an kace to ya za a yi aure kuma ka ci riba sun kace akwai yan mummunan manufa ba ba karan bane ka kai mace miliyan biyar wani gani ta shi na so hice a kashe auren in kace sai an biya ka kace miliyan goma hice yana ba da miliyan goma malam abdullahi eh ko ba karan bane ana samun irin waɗannan yan ta'adda Allah kai mu da sari ayar da zamu tashi akan ta ta gaba shine inda Allah subhanahu wataala ya ce wal muhsanatu minan nisa'i an gane ko in ka diba cikin alqira'at wa atharuha fi tafsiri والأحكام الصفحة تقريب يد بيو يا كاو بيان إن أنت المحصنات yana da ma'anoni daban-daban na farko yana ɗaukar mace wadda an da miji an gane ko kenan al-muhsanat kenan allati wato ahsannahunna azwajuhunna mazajin su sun ka zama to kariya gare su domin kalma ta alhisnu tana nuhin kariya sannan al-muhsanat tana nufin al-afa'if mace mai kamun kanta sannan al-muhsana tana ɗaukar wani lokaci al-hurra mace ɗiya wadda ba baiwa ba sannan al-muhsana wani lokaci tana nufin mace musulma wadda ba kafira ba ba sani ko muna fahimta ba to al-muhimmu wagga aya a tsafita akan ayoyin da sun ka gabata batan da an ka haramta muku ku aure su hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku ka auri iyayenku an gane ko malamai sun ce nan mubhama ne suna nufin wato mutlaka ko ko amma ce duk mace mai karɓar sunan uwa ta fuska haihuwa mammaka mamman mammaka ko mamman babanka ummahatu ake kiran su wa banatukum da ƴaƴanku ba a auren su sai dai an kai sabani shin mace idan mutum yayi zina da ita ta haifi ɗaya ba ɗaya shi bace ta shari'a to ya halatta ya aure ta akwai mazhaba da shafi'iyya suna ganin ana iya auren ta tunda ba diya ce ta halatta ba an gane ko wasu malamai suka ce to ko dai an ce dai a ɗauka ma wai abin nan kai mutum na jin daɗin shi kwanciya da yashil ko da dai ta abin nan ci to akwai magana ni dai na faɗa muku saboda kakku ji wannan magana wata rana ku zabura sai Allah ce wa akhawatukum an haramta muku ku auri akhawat yan uwanku kenan yakka ko kaunaka wa ammatukum da ammat yan mahaifi ko kanwar mahaifi wa khalatukum da khalat yan mahaifiya ko kanwar mahaifiya wa banatul akhi da kuma banatul akh iyan dan uwa iyan wanka ko iyan kaninka wa banatul ukhti da iyan yan uwa iyan kaunarka ko iyan yakka wa ummahatukum allati arda'nakum da iyayen ku wadanda sun ka shayar da ku mace da ta baka nono cikin lokacin da shayarwa kamar walwalidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini sannan an ka ce zamanto ya zamanto guda biyar ne sha guda biyar da sha goma ne sai yaro ya sha so goma ma'ana ya kama nono ya saki daya ya kama nono ya koma biyu ya kama nono in yayi biyar da sai goma daga baya an kama yadda shi biyar to in mace ta shayar da kai shi yasa izgilin da mata suke yi in an tai wajen biki wannan ta dauki dan wannan ta bashi nono to in haka ta faru yaron ya tsotsa nono ya saki so ɗaya ya tsotsa nono so biyu yana kau da kai har yayi so biyar to ƴaƴan waccan sun haramta ko da abokan juna ne shi yasa da aka kai fatawa a lajinar da'ima ta ƙasar Saudiya aka tambaye su yanzu akwai wani tsari da aka yi ana yin wani shato malam Abdullahi shato ka san shato dai ko malam Isma'il ko ce ma shato irin babban gidan ruwan nan wanda ke ba tankin nan na ruwa babba ba shi ake ce ma tanki ba to na gari gaba daya babban tanki na gari wanda ke ba unguwa wani lokaci irin na gwamnati to yanzu a duniya ana yin shato na nunu sai a tattaro nonon mata mata masu yawa injin ya tatso ya tatso sai a hada kamar na mace dubu ko dubu ɗaya da ɗari biyar yara waɗanda babu iyayensu duk sai a basu sai su samu nono na ingantacce irin wannan an kace musu shin ya halatta ko bai halatta ba yanzu in ka haɗu da ɗalibi na nan ga kana mai wagga fatawa kahin da ya jale da fiya wata ya ɗauki wake ya ci indomi ta kai mai yanzu na shi na sanin abin da zai haɗa maka shi yasa yana daga cikin abin da ke ja muna hatsari fatawowin da muke bayarwa wani lokacin ko mallami guda babba na duniya bai iya bada su sai an haɗa sauran 'yan wanshi malamai shi yasa an kai majami'ul fiqhiyyal alamiyya majma na fiqh wanda za a tattara malamai in matsala ta shahi duniya a kawo a tattara sannan su yi bincike a hiddo ka'idodin ilimi da ayoyi da hadisai a tabbatar da an faɗi wannan fatawa amma munin mutumin da bai taka kada karya ba cikin ilimi yanzu da shina baka amsa ki ce ma kuma ba wai amsa ɗaya zai baka wani ce ma duk inda ka sai duniya haka na zaka iske ta to Allah ya kyauta almuhimmu sun kace wannan bai halatta ba sun kace dalili kuma zai sa kamar ƴaƴan wannan yankin gaba ɗaya aure ya haramta tsakankanin su to an tatso nuna mace dubu duk an hada duk yara sun sha ana ta tatsowa kenan yanzu dubbai duk za su haramta ga dubbai to in sun girma ya za a yi a gane wannan ya halatta ya aure wannan wani ya bai halatta ba kaga ba zai ba sai dai in yi za a yi ko wace a bata wanda za ta shayar da shi haka sun kace والله تعالى أعلم تو وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة da ƴan uwanku waɗanda kun ka sha nono tare da su min ar-radha'a waɗanda kun ka sha nono tare da su an gane ko kenan ko da baban muku guda ba a ce mace ce wannan mahaifiyar shi ta rasu wannan mahaifiyar shi ta rasu ko wannan mahaifiyar shi tana da rashin lafiya na nono ba ta ba shi nono wannan ita ma ba ta da sai an kai su wajen wata mace ba mamman su ba sai ta ba su nono sun ka sha shikenan sun haramta sun haramta gare wato haramtuwa tsakankanin su muna garewa sannan ‘ya'yanta su kansu yanzu sun zai uwansu sannan shi kan shi mijinta wanda ya aure ta ta samu wannan nunin su ma sun zai ‘ya'yan shi haramun ya aure tsakankanin su mun gani yawwa sai aka ce to wa umma hatu nisa'ikum ko eh wa akhwatikum min ar-rida'a wa ummahatu nisa'ikum da iyayen matanku an gane ko da wannan ne an kace kalima ta ummu cikin qur'ani ba dole bane ta bada mamaka wanda ta haife ka amma alwalida tana nufin wanda ta haife ka amma kalima ta ummu cikin qur'ani ba kullum take nufin mahaifiya ba ummu na lokacin tana nufin asli yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbitu wa indahu ummul kitabi sannan huwa alladhi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutashabihat sashin ayoyin qur'ani an kira su ummu domin su ne asl in an ka samu shubha a koma zuwa gare su can kuma ummul kitabi lawhil mahfuz take nufi sannan wa can cikin alƙari a yace wa amma man khaffat mawazinuhu sai tuni fa ummuhu hawiya wasu kace uwar shi kamar yadda da yake lazimtar mahaifiyar shi na karami wasu kace fa ummuhu ko uwar kanshi ko uwar kai hawiya an gane ko zata wato zai sulluma ta wuya kina a kifina zai tafi Allah ce fa kubkibu fi hahum wal gawuna ko ba ka da larabci ka ji kubkibu ka san ba sauki cikin lamarin almuhimmu wa ummahatukum allati wa ummahatu nisaikum da iyayen mata sarakuwa kiran ta haramta ko sirika a wajen wadansu suke cewa wa rabaibukum da kuma agoliyarku in ka aure mace tana iya zuwa da daya ita agoliya to allati fi hujurikum wadanda suke a cikin gidaddajinku sai malamai suka ce nan la mafhuma lahu intabe idan ka aure mace nan qur'ani ya ce in tana gida tare da kai saboda galibi mace tana zuwa da ɗanta karami in ta yi aure amma ba don in ka aure mace ba bayan ka shiga da ita ita don tana wani gida ita ta halatta gare ka wanga la mafhuma lahu ka koma cikin littafin usulul tafsir da usulul fiqh ka ga mawani na i'tibar mafhum al mukhalafa mun tafada su sai yace to yace min nisaikum allati dakhaltum bihinna na matan ku waɗanda kun ka shiga da su kenan ita diya tana haramta ne in an shiga da mahaifiyarta in an daura aure in dai ba a shiga ba tana can an ka sake ta to diyarta bata haramta ba sai dai in an ka kawo ta gidanka kun ka kwana cikin daki guda to ko ka rance da Allah kace kai baka sake ta ba an ka ce ba a yarda saboda hatsari na an gane ko to fa in lam takunu da khaltum bihinna in buku shiga da iyayen ba ma'ana kidan buku kunce aure da isu ba fala junaha alaikum babu laifi to ka san ka saki mace ka kai mata sadaki ka sake ta sannan tun baka shiga da ita ba kuma ka ga diyarta tsaltsaltsal ka ce kana so ka san dai auren nan dai sai da hukunci da Allah sai kuma in ga wurtancin kuɗi gare ka ka ce mata ba matsala ba matsala za a baki miliyan ɗari ki dai bari a yi auren nan sai ta ce to babu laifi to me yasa musulunci yace ana iya in an aure uwa tun ba a shiga da ita ba ana iya sakinta a aure mi iya saboda sun ka ce kishin wato uwa ba ta yi maɗiyarta kishi irin yadda ɗiya take kishin uwarta shi yasa waɗansu malamai ba sun tafi cewa a ko ɗiyar ka aura an gane ko in dai baka sayar da ita kaga uwarta don akwai wata uwar ta hidiya ga ta ta abin ga amma akwai kwarin jiki to sai mutum ya ga ah ai inda ma da uwar an kai shikenan ina fata mu ce to amma wannan malamai sun ce babu shi wasu akwai magana in ka diba cikin tafai zaka ganta mun gane ko an ba dai zance ka diba cikin tafsiri na ibnu kasir misali kaga waɗannan abubuwan da kuma al-jami' al-ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi to fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaykum sai Allah ce wa halaib wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum jam'i na halila da kuma an haramta muku auren halailu ƴaƴa waɗanda an ka halatta mai ƴaƴanku kenan shine matan ƴaƴanku alladhina min aslabikum aw ma waɗanda suka fito daga cikin tsatson ina fata an fahimce ni kuma da duniya ta lalace yanzu sai kaga ɗa shina neman matan uba uba shina neman matan ɗa ne duniya ta lalace to ba dai su tura ma sun ce duk wannan kauyenci na kaso ma shina iya aramin kaso mace tana iya auren mace to biyar da saura eh ko kuma a daura mu mutum mace aure da biri ko ko mutum ya zo shi kawo jaka hici yana so arma ita an kace sai sai liberté totale kaji liberté jaka arama kasan dai lamari ya ɓaci wa an ta jima'u bainal uktaini kuma an hana ku haɗa 'yan mata guda biyu 'yan uwa guda biyu afwan ta jima'u ka gane ko nan sai kawo shi wa an ta jima'u fi'ilun mudari asalin shi wa ijma'u bainal uktaini masdarun munsabik ne me yasa ya kawo shi mudari'i saboda a nuna maka yau da gobe auratayya abuna ba mai tsayawa bane ni to ni za a fasa a duniya aure za a fasawa ko mutuwa ko haihuwa wadannan da abin wa an tajma'u bainal ukhtayn an hana ku hada yan uwa guda biyu an gane ko illa ma qad salaf sai abin da ya gabata inna allaha kana ghafurur rahima Allah ya kasance mai gafara mai jinkai anan aljam'u bainal ukhtayn shin ya halatta bai halatta ba kana auren ya kace kuma zaka hada kauna an gane ko ko kana auren kauna kace kana hadawa da ya amma idan jam'u yace idan ka saki ya kana iya auren kauna in ka saki kauna kana iya auren ya kamar yadda kane in ya saki mata wa ya halatta ya aura haka in wa ya saki mata kane na iya aura a musulunci ya halatta muna ganewa sai dai galibi akwai matsala mun gane ko musamman in ba mutuwa bane tunda in wani ya mutu ko kane ya mutu wannan ya auren matan wani ya rike da iyan wani wannan ana iya samun shi amma dai auren nan dai ba akwai matsaloli gare shi to mu aje wannan shin yanzu misali ya halatta tunda an ce aljam'u bin nikah baka hadawa da aure kenan yanzu baka hada suka aure su kamar yadda kuma hadisi sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ta bayyana ba a hada mace la tujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa khalatiha ba a hada mace da ya uwarta ko kauna uwarta a wajen aure kuma ba a hada ta da ya babanta ko kauna babanta a cikin aure tunda wacce matsayin uwa take gare ta wacce kuma matsayin kamar matsayin kotun bangaren uba take kenan ita ma matsayin uwa take to anan idan misali a ce to yanzu ga wani hali ka aure su bi baka auren su to in kana aure da guda sai guda kuma ta zaman to baiwa ce an kamo ta a wajen yaki shin mutum na iya takin ta milkul yamin na akwai magana ko kuwa a dukkan su bayi ne naka ba zancen aure ba shin kana iya hada su ko wuce ka take ta aljam'u bi milkil yamin wadansu malamai suka ce a'a zancen aure qur'ani yace an tajma'u bainal ukhtayn bin nikahi amma bi milkil yamini to babu matsala to sannan kuma shi in guda tana nan a matsayin aure guda kuma tana matsayin baiwa ya halatta tun da waccan bin nikahi na ake zanci tau maganganu ne na malamai amma dai abin da yake mutum ya nisanci shubuha yan aure ne kaga bawo shi in ma milkul yamini na in mutum na takin guda in yana son ya koma waccan to waccan ya barta ya ce to yanzu waccan ya mai ya mai da sai koma gefe amma ka riba cikin tafsiri na ibnu kathir ka gama ganganun malamai dan ba sai mun haɗi ba wani jiran ɗaya cikin mun haɗi shi taso muna a diba cikin tafsiri na ibnu kathir diba cikin aljami ila ahkamul qur'an maganganun nan malamai na nan zube mun ji wannan to abin da ya samu ka koma wagga aya duka babu mi babu qira'a cikin ta wagga ayar da zamu zo kanta ita ta maida mu cikin ta wal muhsanatu minan nisa'i da mata waɗanda suke masu aure shine zance mafi inganci a nan ba a cewa nan wal muhsanatu an haramta muku kaga nan baka cewa an haramta muku auren afa'if mace kaman ma dan mace kaman ma ai an ce aure ta sannan nan baka fassara shi da wal muhsanatu ba a auren hurra don hurra nan mite shi mace wanda take aya to inda an ka halata aure baiwa ballanta na aya kuma baka cewa wal muhsanatu al muslimatu an haramta maka auren musulma yo in baka musulma ba ce zaka aura to nan sai zama to mata waɗanda suke masu aure in kun kamo su a wajen yaki wato wal muhsanatu min nisa'i an haramta muku auren mata waɗanda adda miji arme saman aure wanda yanzu ana yin shi wata in ka ki bata takarda wallahi ba ta majiran takarda ka ko ta gidan alƙali ko ta juji kuna yin hada sai ka ji an ɗarma mata aure da wani guga kuma ya hika kuɗi babu inda za ka da shi sai dai ka ce Allah ya isa billahi ladi mata yanzu sha'anin soya gari shi to zance dai mafi inganci na almuhsanatu mace da adda aure an hana a aure ta ko a take ta illa ma malakat aymanukum sai abinda da makutan mallaka kidai idan anka je anka yaki anka kama mace a wajen yaki to ko tana da miji istibda'i da ta yi mutun na iya takin ta shine wal muhsanatu min nisa amma shi ibnu jarir at-tabari cikin tafsirin sa abin nan jami'ul bayan an ta'wil ayatul qur'ani shi cewa duk kalmomin suna shiga wal muhsanatu an gane ko an haramta muku ko auri mace diya bai ce muhsana ba yace illa ma malakat aymanukum yace to nan milkul yamini da makka ta mallaka kenan in ka kai sadaki ka aure ta yace wal muhsanatu an haramta maka ka auri musulma illa ma malakat aymanukum yace nan milkul yamini shine mi shine ka kai sadaki ka aure ta wal muhsanatu yace an haramta muku ku auri al muhsanat al hurra iya yace illa ma malakat aymanukum sai in ka kai sadaki yace to shi ya fassara illa ma malakat aymanukum amma malamai da dama sun ce wannan magana tashi tana da rauni domin inda inda qur'ani yace mulkul yamini bauta yake zance ban sani ko mun fahimta ba yawwa to sannan kuma in mace musulma ce ai ba a zuwa wajen yaki a ce an kamo ta an ciwo ta da yaki balantana a ce illa ma malakat aymanukum almuhimmu sai abinda da ku ta mallaka kadiba cikin ad-durrul mawsun fi ulumil kitab al-maknun as-samin al-halabi ya kawo bayanai masu karhi a wannan wurin to sai Allah ce kitaballahi alaikum littafin Allah ne a gare ku na ma'ana hukuncin Allah ne da ya wajabta muku domin hukuncin littafi rubuta shi an kai kuma sai Allah ya wajabta shi kalma ta kataba wani lokaci cikin Qur'ani ta nufin an wajabta ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun kutiba alaykum idha hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiyati lil walidayni wal aqrabin to malaman nahwu sun kace to kitaballahi kawai sai aga suna da nasaba sai an kace a'a kataballahu kitaballahi alaykum kitabahu alaikum asalin magana kenan sai zaman to kenan matsayin maf'ulun mutlaq yake to sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa uhilla lakum an halatta muku an gane ko ma wara'a zalikum wanda yake koma bayan wancan abu wanda anka ambata zalikum abin da ya gabata kenan zalikal mazkur tunda abubuwa ne daban-daban anka hada ba guda ba gakkace ba a ce ulaikum ba an gane ko to madalla wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an halatta muku kinan sai zaman to yazo da sigatan sigata al-mabni lil maf'ul amma idan muka duba a cikin littafin tafsir al-qira'at al-ashr bil qur'an sun kace wa uhilla lakum ma wara'a zalikum imamu abu ja'far al-madani da imamu hafs an gane ko wanda kirawi ne da asim da hamza da kisa'i da khalaf dukkan su wadanga kufiyuna ne sun karanta wa uhilla kenan sauran ƙura sun karanta wa a hallalakum ma wara a zalikum sai sun ka ce dukkan ƙira'o'in an kafa musu hujja da siyaki ma'ana taujihul ƙira'at bil ƙura'an sun ka ce ita ƙira'a ta tasmiya lil fa'il an gane ko wadda an ka ce wa a halla ya sun ka ce qad waqa'a qablaha tahrimu musamma lil maf'uli ya gabata an gane ko da an kai abin nan at-tasmiya lil fa'il an gane ko tasmiya lil fa'il kenan akwai abin da ya gabata wanda an kai kenan lil maf'ul kenan sun kace kenan musamman lil maf'ul kenan nan mabni lil maf'ul suke nushi tunda an ce uhilla lakum ai to dama akwai kishi shi ya gabata hurrimat alaikum uhilla lakum duk kaga mabni lil maf'ulina hurrimat alaikum an haramta muku a an haramta muku wai haramta asalin shi harrama Allah ne in manzo ne ai bi idnillahi ne ba sai kun fahimta ba kuma da an kace hurrimat alaikum ummahatukum nan sai ka kaddara wani abu bi dilalati liqtida hurrimat hurrima alaikum nikahu ummahatikum to me an ce hurrimat alaikum ummahatukum an haramta muku iyayenku gaba ɗaya a kenan bai harta kai magana da mamaka ba tunda haramun ne gaba ɗaya an kace a'a nan nikahu aka bi da abinda shari'a ta haramta shi kuma da an kace wa uhilla lakum ma wara'a zalikum to ita ko qira'a wadda ta karanta wa ahalla lakum ma wara'a zalikum sun kace to ita ma ana da abin da zai shaida a kanta domin an ce kitaballahi alaikum sun kace takdiruhu kataballahu alaikum kitaban wa ahalla lakum ma wara'a zalikum kenan fi'ili wanda an ka kaddara ma wancan fi'ili shi ke kaddara shi eh kataballahu Allah na ya wajabta wa ahalla kuma sai ya halatta muku ban san ko mun ji taujihin wannan kira'a ba wa ahalla lakum ma wara'a zalikum Allah ya halatta muku sabanin koma bayan wannan muhsini na ko bi an tabtagu bi amwalikum ku nemi aure da dukiyoyinku ba da dukiyar wani ba kakka ta ka dauko dukiyar mutane ka zaka ka kwashe ke ka sato dukiya ka ka sata kai ce kai sadaki muhsinina kuna masu neman kariya ga kanku dan ku kare kanku daga afka da cikin zina ghaira musafihina ba kuna masu zina ba nan maqasidun nikah ne ake hodi an gane ko famastamta'atun bihi minhunna duk abinda kun ka ji dadi da su su matan fa'atuhunna ujurahunna ko ba su ujurahunna ladarsu na ana nufin sadakinsu farida wajibi ne an gane ko wala junaha alaikum babu wani lafi akan ku fi ma taradaitum bihi abinda kun kai yarjejeniya da shi min ba'dil farida wanda kuma ba shi sadaki ba kaga dama ka ba ta sadaki miliyon 1 kuma kaga dama kace to ba matsala za a sai miki mota za a yi kaza za a yi kaza amma ka ce za a yi gakka yarda kai akwai wani mutum da zai aure wata mace an kai magana sai biya mata makka da tattai makka ta kare ki ake hajji ta to ta ce ba ta aure kuma ta je ta aure wani wala junaha alaikum fima taradaitum bihim ba'd al-farida Allah akwai wani mutum abokin shi ne suke tare abokin shi ne na kud da kud an kace dan hwara guda suke rabawa ka san iyaka abokata kenan ko ka san in kiyaya ta kai kiyaya sai a ce ba su ga maciji wai ma'ana ko maciji ya ga zai tare shi ba zai ga mishi ba suna tare yatta neman kuɗi da yatta neman kuɗi a ƙasar Libya yanzu da ya samu kudin sadaki sai turo ma abokin shi ya ce a tai a kai abin nan a kai sadakin kine ya gama baban shi a tai a kai sadaki da an ka kawo kudin shi bai kai ma baban abokin shi ba kawai sai ya tahi ya kai ma baban shi shi abokin nashi kuma an ka ce an ka kai ma waccan yarinya an ka kai mata kuma shi kenan an ka daura aure sai da can sai jina wani an darma ma abokin shi aure da ita kuma da kudin shi kuma ya dawo da ya dawo malam Allah kaka za a yi eh wallahi an ka ce ko kudin sadakin bai nemi ya biya shi ba ido ɗaya sami shi eh da na faɗa mana ga kisa ce to wallahi ni dai ban ce ko biyu wallahi amma wallahi kudi na sai sun hito to Allah ya sauka wala junaha alaikum fima taraditum bihi min ba'd al-fariida inna Allah kana aliman hakima Allah ya kasance aliman masani hakiman kuma Allah mai hikima ne duk hukuncin da kaga yayi cikin cikakken ilimi ya yi shi shine munasabar wannan aya da dacewa duk sunayen Allah inda suka kare a aya suna da munasaba da wannan kissa ko wannan ayat ko ayoyin da suka gabata ko ma da ayoyin da ma za su zo baya munasaba ta asma'ullahi sannan ce aliman hakima hikima Allah tare da ilimi take an gane ko to anan abin da ya kamata mu karkare da shi shine wato abu na farko anan da yace wal muhsanatu an haramta muku auren mata masu aure da yace wa uhilla lakum ma wara adalikum wani na kai hujja da wannan cewa bakin matan da an ka haramta a aure bakin waɗannan ne ko sai a ce a a akwai waɗansu waɗanda ba su ba shi yasa ka rinka hattara da nassi na alqur'ani wannan ya ce bakin waɗanda ne ya ce man da su akwai su daga cikin su amal abdullahi Allah ce wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada an haramta aure manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ba a kawo su ba muna ganewa to mu tahi duk da yake wani aice to Allah ce annabi ya aula bil mu'minu min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum nan fil hurma ne ake ake zanci tunda ba yadda muke yadda mu'mini suke mu'amala da iyayen sa su yi ba tunda su an hana ma a gane su wai za su altumuhunna mata an fas'aluhunna min wara'i hijab to bayan su arama akwai wata ko babu wace ta wace ta an karamta bayan so eh azzaniyatu azzani wato azzani la yankihu illa zaniyatan aw mushrika wazzaniyatu la yankihu illa zanin aw mushrik wa hurrima dhalika ala almu'minin an haramta auren su to mutahi sai wace kuma ko shikenan shikenan harama mala abdullahi akwai alarma da alkhamisatu kasa alkhamisatu kasa alkhamisatu ko kasa alkhamisatu ba mara zai alkhamisatu tabiyat yace fanki huma tsaba lakum min nisa'i matna wa thulatha sai ta mi wa ruba'a to yanzu an yi kaidi hudu to ita ma ba ta daga cikin an haramta ta bari a koya maka yanzu ka gane yadda za a to banda ita akwai wata wa mutahi ko shi kenan ya akwai ku kawo in kuma babu kuma mu yi gaba al-mu'tadda a ita al-mu'tadda ai da ta kare idan kana iya aurenta baka iya auren mu'tadda tunda an ce wala ta'zimu ukhra nikahi hatta yablugha kitabu ajra tana shiga ciki amma ita na ta mu'aqqat ne to banda ita da matar da an kai shakka kasancewar ta ƴan uwarka ko ba ƴan uwarka ba yanzu misali a ce mata ne tawayi an gane ko sun yi kama da juna duk matar da shubha za ta haduwa tsakankanin ita mace ce yanzu tare da uwarka ta tashi lokacin da mamaka ta haihu an gane ko da ta haihu sai wata mata ta rasu sai an ka hada guda biyu din an ka ce duka idan ta shayar da su har sun ka girma an ka kasa bambanta yarta daga cikin su sun yi kamanceceniya da ita in ba yanzu da akwai wannan system na bincike ba a gani jinin to a wancan lokaci da babu wannan idan mace ta yi kamanceceniya an karsa ƴan uwarka ce ko ba ƴan uwarka ba ce ko ko ta yi kama da wadda ta haramta gare ka to za a bar ta lishubha mala abdullahi ko ko mace ce ta sha nono ga wata mata an kai shakka cikin bidin nan wacce ce kun sha nono guda tare da ita babu zancen aure lishubha dan tana yawa da ka dauka ita kun sha nono tare da ita shikenan ko a ƙara alarma akwai saura babu Mala Abdullahi. To akwai. Mala Abdullahi. Macen da adda sida. wai gara a hudi dai ajiya ma'ana duk mace take dauke da wani ciwo wanda zai iya zama tuwa sanadiyya halakarka ai dole da a ce an haramta wannan aure muna ganewa ko yawa da kuma mace da tana da ɗabi'o'in da musulunci bai da su ba ko da musulma ce ana iya hana ma aurenta misali mace yan maɗigu ha ana mako tana aurewa wadda ga neman mata aga ai akwai matsala ba sani ko muna fahimta ba to don haka dai wani lokaci jumudi yake sa ɗalibin ilimi in ji abin da bai sani ba sai ya saurin ƙaryata shi ko gobe in ka ji malamai sun faɗi magana in ma baka san dalilin su ba ce to a kawo dalilai ka je a in ba haka ba wallahi zaka afka cikin kuskure mai yawa to ina ganin a takaicen takaitawa ga aya dole kanta za mu tsaya saboda lokaci ya matso sai mu tashi ayar da za ta zo gabanta ita ma akwai dan sauran su bayanai a ƙarshe ka in ta in muce fa mastamta'tum bihi minhunna da wannan in shi suka kafa hujja akwai auren mutu'a an gane ko wanda shi asalin auren mutu'a an halatta shi saboda zarura aka haramta shi aka sake halatta shi aka haramta shi marrataini ƙarshe kuma an haramta shi ila yawmil qiyama amma in shi asul labe da wannan akwai auren mutu'a ana yin na awa biyu na awa uku shi yasa karuwan turai yanzu sun shiga musuluncin sun shiga shi an ci saboda suna iya su yi sana'a su kuma su samu kuɗi sai mutum ya zo sai ciniki da shi na awa uku a ƙare kuma ta samu kuɗinta saboda an halatta auren mutu'a in ta biyu amma malamai sun kace abinda ke nuna auren mutu'a bai halatta ba bayan hadisai ga sunan hatta da riwaya da suke da Aliyu da Ibn Abbas duk ƙarshe Aliyu shi yo riwayar haramcin auren mutu'a Ibn Abbas kuma taraja'a ya dawo da ya samu nasoshi kuma malamai sun kace in ka kalli inda Allah ya ce an gane ko illa ala azwajihim walladina hum li furujihim hafizun sai mi illa ala azwajihim sai ga matansu kaga matakka to ita ko auren mutu'a ba matakka bane don aure ne mai yar mai lokaci da yarkin nan ta kai an rabu kaga ba matakka bace aw ma malakat aymanuhum ko ko abinda da musu ta mallaka fa innahum ghairu malumin wadannan su ne ba abin zargi ba to kaga daga nan arbin mutu'a ba ba matakka bace don ita ba mata bace tunda auren na iya karewa ko ya kama gaba ne sannan kuma ba mawtu'a bace milkul yamini suka ce to ne yake nuna cewa qur'ani yayi isharar cewa auren mutu'a bai halatta ba mun gane wannan da kyau ko mai so ya koma cikin aljami ila ahkamil qur'an can cikin suratul mu'minun da kuma cikin suratul ma'arij ko cikin adwaul bayan fi idahil qur'an bil qur'an a cikin suratu al mu'minun tunda shankiti bai kai suratul ma'arij ba Allah ya masa rasuwa to nan ya kamata mu dakanta abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu ta'ala ya gafarta muna akwai wani dan uwa babban malami Sheikh Malam Jamilu Zandar ya kawo muna ziyara gashi nan tare da mu to kenan kuma za mu yi sallah tare da shi insha Allah ta'ala muna ma malam godiya da ziyara da aka kawo muna سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته